la yuzlamu indahu ahad يضيء لديه حق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله bayan haka ya 'yan uwa musulmi tabbas yana daga cikin sunnar Allah a halittansa ya sunnanta cewa lallai zalunci ba zai taɓa dawwama ba zalunci da ƙarfa-ƙarfa da fin ƙarfi da danne haƙƙi daga ɓangaren sarakuna ɓangaren shugabanni na ƙasashe masu ƙarfi ba zai taɓa dawwama ba kuma wa annan tsoguyana mahama ala duk wani jiji da kai da fankama da isa da ƙarfi duk inda ya kai fa inna lahu nihayatun mahtuma tabbas yana da ƙarshe da yawa in aka dubi baya an yi manya-manyan sarakuna manya-manyan sarakuna a tarihi waɗanda suka taka wuyan trump suka murƙushe wajen ƙarfi a zamaninsu a lokacinsu a lokacinsu ba a jin kowa sai su a lokacinsu ba a jin kowa ba lokacin Trump ba da ake jin Rasha, ba lokacin Trump da ake jin North Korea, ba lokacin Trump da ake jin China, ba lokacin Trump da ake jin wasu ƙasashen ba. A lokacinsu su su ne su kaɗai, kuma babu wani ƙarfi da wani zaluncin da ba su yi ba. Amma yau ina suke sai tarihi sai labari wasu da yawa ma ba su san su ba. A wannan lokacin wa'annan sarakuna ɗin suna zaton ba za a taɓa fin ƙarfinsu ba amma sallallahu alaihi man la yuraddu ba'sahu sai Allah ta'ala ya ɗora musu rana ɗaya sai Allah ta'ala da ya ga daman karya su sai ya shugabantar da wasu a kansu Allah ya kawo wanda ba su isa su yi komi ba ya murƙushe su ya taka su Allah ta'ala ya ce walaƙad a halakna alƙuruna min qablikum lamma zalamu tabbas mun halaka ƙarnoni dauloli al'umomi da yawa kafin ku ku zo lamma zalamu lokacin da wa'annan daulolin sun kai zalunci fama in ummatin zalamat illa a halakaha ba taɓa samun wata al'umma ba wacce ta yi zalunci face Allah ta'ala ya halakar da ita wa ma min malakin aga illa azullahullah babu wani shugaba babu wani sarki babu wani shugaban daula babu wani jagora da ya taɓa yin zalunci ya kuma dawwama a zaluncin nan face Allah ya kawar da shi ka ɗauki misali fir'auna fir'auna a afirka aka yi shi a masar aka yi shi a lokacinsa duk duniya kife da ƙwarya babu wani wanda yake ɗaga masa yatsa har san da fir'auna ya kai ga ya fito fili ya ce ana rabbukumul a'ala haka Allah ta'ala ya faɗa kala ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin kuma fi ɗaukaka a'ala sigatul mubalaga ya ce Allah ma shi ne Allah a lokacin da duniya abin da ta sani shine bautan Allah sawa'un ta hanyar daidai ko ba ta hanyar daidai ba amma dai babu masu da'awan ba Allah in suna nan su yawaita ba a lokacin karfinsa sai ce shine ma Allah in ji Allah amma daga ƙarshe ya ya kasance fakana masiruhu algharqu makomansa shine ya nitse ne a ruwa ya dulmiya me yasa Allah ya haka liyakuna ibratan lil alamin domin ya zama abun lura ga sauran mutanen duniya da da su zo su tuna fir'aunan nan su ɗau darasi a abin da ya faru da shi misali na biyu ka ɗauki na marudu allazi tahadda ibrahim alaihi salam fa sallallahu alaihi ba'uda fa halakatu na marud babban sarki ne mai jin ya isa ya yi niyan ya karye ibrahim alaihi salam sai na ibrahim abul bashar kakan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin ya karya shi saboda yana ji da ƙarfi annabi ibrahim yana ce abi allah yana kafa tauhidi yana cewa abi allah shi shi kadai allah ta'ala ya aiko sauro ya halaka na marutu sauro sauro ya yi "Uu", ya buge nan ya buge nan ya cije shi a nan ya cije ya dinga yi ya dinga yi ba ci ba sha ba bacci ba kwanciyar sauro kuma bai mutu ba sanda shi in ya mutu saboda Allah gwada masa kaskancinsa cewa shi bai yadda bai isa ba ba a ma tura masa dan adam ba ba a tura masa dabba ba akwai zaki ba a tura masa shi ba bai kai zaki ya halakar da shi ba ya kasa bai kai giwa ta halaka shi ba ya kasa bai kai macijiya ta sare shi ya mutu don dafi ba ya kasa sauro da yake mutsikewa bari sauron Allah ya halaka shi haka Allah ya masa ya kamata Donald Trump ya binciki tarihi ya ɗauki darasi ku ɗauki hajjaj bin yusuf bin sakafi hajjaj babu abin da bai yi ba duk da ƙarfin da yake da shi ban mantawa yana gwamna gavna ya zo gari aka taru a masallaci ya kalli mutanen ya ce ra'aitul uyuna qad aina adwahana qitafuha wa inni lasahibuha ya ce anan ina ganin wasu kai da ya nuna lokacin cire su yayi kuma ni ne mai cire su kawai ya ce ku kashe mun wane da wane da wane da wane da wane kuma magana ya ƙare Allah ya kama shi akan gadansa ya nannaɗe shi da ciwo ya mutu yana neman rahama yana neman taimako yana neman agaji wa mutanen da ya dinga zaluntansu ku duba sarakunan da aka yi a spain waɗanda suka gallabi duniya ku duba tatar mahulu tatar waɗanda suka zo suka yi kogin jini kogin dijila da ake cewa nahar furat sanda ya canja ya zama jini kama a ce teku ta canja ta zama jini saboda yanka musulmi ake yi inda kai musulmi ne kawai ana yanka ka sanda kogin ya zama ja a spain haka ya faru yau ina yake america haka kawai ta ce za ta kawo hari nigeria wai me yasa saboda wai ana kashe kirista kowa da musulmi da kiristan sun san duk wannan magana ƙarya ne ko gaskiya ne babu shi waɗanda ake kashewa kisan da ya fi tsanani a najeriya shine wanda ake yi a cibiyan da musulmi ne suka fi yawa bal a ƙasashen da ɗari bisa ɗarinsu musulmi ne a wasu yankunan ba ma kirista ko ƙwaya ɗaya duk inda da shaidan kirista duk inda ka ji bom ya tashi in mutum goma sun mutu to takwas musulmi ne amma sai aka samu wani fasto a najeriya wai ya je majalisar majalisar america ya ce ana kashe musulmi don haka ne trump ya faɗa kuma ma ya sake maimaitawa ya kuma umarci jami'an tsaronsa da su shirya kuma suka ce sun shirya tsaf sun yi makin ɗin inda za su kai hari a najeriya jinjina ga kiristan najeriya sun ce na farko dai shi ɗan uwansu da ya je ya presenting suka ce in gaskiya ne ai akwai majalisa a najeriya me yasa bai zo ya kaddamar da wannan maganar ba a Najeriya ya dauki magana ya je Amerika suka yi waye suka ci su busa wannan maganar ba to kuma dama Bush ba wai yana neman gaskiyan maganar ba ne ba a'a ya tsara ne ya kashe Najeriya na haka in ma bai faɗi wannan ba zai faɗi wani abin na daban abun tsoron a cikin wannan maganar shine shi ba irin wanda yake faɗan magana ne haka kawai ta tafi a banza ba a duk abin da ya faɗa yadda kake ganin ta a matsayin wauta ɗin nan in za a kashe mutum tiriliyon sai dai a kashe sannan a baya menene ba su yi ba amerika a ƙirƙiri ƙarya a faɗa a kashe mutane saboda a tabbatar da wannan ƙarya saboda wannan manufan kowa ya san abin da ya faru a iraq kowa ya san bankice da bankaɗo sirri da su david duke suka yi a lokacin da haka kawai america ta ga dama ta kashe saddam hussein ta ruguza ƙasan a matsayinta na ƙasan musulmi ba don saddam ya musu komi ba sata shi jirage ta je ta daki pentagon ta dawo ta ce alka'ida ne suka yi kaza aka tsara plan ne kawai aka yi wannan abin dama in ƙarya ne ba wanda sai tambaye su sun cinna wuta a iraki sun cinna wuta a siriya sun cinna wuta a ina sun cinna wuta a masar sun cinna wuta a kaza sun babu wani ƙasan musulmin da zai taso face an taka wuyan shi an kashe shi saboda menene saboda ba sa son ci gaban la ilaha illallah muhammadun rasulullah masu sharhi kowa da irin bangaren da yake sharhi amma mu abin da ya dame mu bangaren addini tabbas akwai masu alakanta wannan da ƙoƙarin samar da yanayi da zai dawwamar da tattalin arziki mai ƙarfi na amerika domin me domin alkalima suna daɗa nuna durkushewar amerika ta ɓangaren tattalin arziki sai ga babban ƙasa giant of africa wanda in ka ce najeriya kamar ka ce afirka ne gaba ɗaya da abinda ta sani manta ne za ta biya kuɗi a tona ta biya kuɗin jirgi a kai a je a saya a inda ake son a sayan farashin su za su sa ta biya kudin jirgi a kawo kafin 'yan ƙasa su sha kuma duka ribansu sai ga shi yau an wayi gari najeriya ta yi matatan manta ta yadda ita da ta kayanta sannan za ta je ta sayar da shi ma wanda take so a inda take so wannan ba karamar hasara ba ce ba musu bayan na dangote gabowa ya ce shi ma zai yi nashi a akwa ibo kaga kenan a wannan gefen samun biliyoyin daloli an toshe shi su kuma ba za su zuba ido su ga duk abin da zai kawo ci gaban da zai hana su samun sisi ya ci gaba ba masu maganar tattalin arziki suna faɗan wannan amma su suka fi sani akan haka wasu suna magana ne akan tagomashi na siyasa suna ba da shawarwari na siyasa cewa wannan mutum in ya sa farce sai ya ga jini don haka suna kiran gwamnatin tarayya ta yi maza ta je ta haɗa kai ta biya kuɗi da wasu ƙasashe kamar ƙasashen france kasashen north korea kasashen rasha su sami yarjejeniyar tsaro da zaman lafiya ta dinga biyan su kuɗi haka kawai ba gaira ba dalili saboda duk ƙasar da za ta kawo musu yaƙi su ɗin su taso kaji wata sabuwar bala'i haka kawai wani ya zo ya ce dole ka ba shi kuɗi in ba haka ba zuba ido gawa zalimi nan ya kashe ka shi ba zai je kashe zalimin ba to irin duniyan yau kenan to amma mu a gefenmu ma abin da muke kallo shine muna kallon addini ne wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba abin da yasa suka musu intiqami suka ma wa duniya cin kaca sai dai don mutane sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid mabuwayi wanda ya cancanci godiya musulunci yasa ake da bukatan ɗayan abu biyu ko dai a biya musu wasu bukatunsu daga cikin bukatun akwai maganan jihohi wajen goma sha takwas na arewa ko jihohin da suke kaddamar da shari'a dole a daina in kun ƙi a yaƙe ku daga ciki akwai jagororin da suka karɓi kwangilan halaka mutane da ake bin su kap kap kap kap ake taɗe kafansu na da'awan sunna kamar irin su abdul jabbar irin su masussuka irin su wayewa dole a basu su yi abin da suka ga dama domin su halakar da masu tasowa a nemi musuluncin gaskiya a rasa a nemi musuluncin gaskiya a rasa duk musuluncin da ya ce ba zai yi da annabi ba ba musulmi ba ne ba duk wanda ya ce ba zai yi da annabi ba arne ne shine gaskiyan su kuma sun ce ba za su yi da annabi ba sai suka kawo shi a wata siga sai su ce su 'yan annabi ne amma ba za su karanta maganan annabi ba ba su yadda da hadisi ba ba su yadda da- da da fikihu ba ba su yadda da maliku ba ba su yadda da shafi'i ba ba su yadda da abu hanifa ba ba su yadda da amr bin hanbal ba kaga sun ce ba za su yi da annabi ba kuma kwangila suka ɗauka domin su halakar da al'umma a baya da akwai waɗanda suka ɗauki wannan kwangila na burkuta aƙidan mutane a cikin addini da sunan addini suka rike rawani suka rike carbi suka sa manyan kaya suka koyi larabci suka halakar da mutane suka raba su da Allah suka raba su da manzon Allah suka tada su a makarantar manzon Allah suka hada su da wasu mutane suka kwace qur'ani a hannunsu a dabara suka kwace hadisi a dabara suka kawo wani littafi suka ce ga littafin da na kurke duk a yanzu ana fankaɗo su don haka neman da sun ka sa sun suna son wannan abin ya tsaya to ina mafita hanyar mafita ɗaya ce shine addu'a ba kai sakai faɗa da su ba Allah ya ba su ƙarfi domin ya jarrabe ka addu'an nan shine ƙarfinka addu'a usaiful mu'min addu'a ita ce zarariyar takwabin mumini zan ba ku misali lokacin da abrahata abrahata yana daga cikin waɗanda sun kai ƙarfi a duniya lokacin da ba a san wani makami ba in ban da wuƙa da kwari da baka abin yaƙi ba a san komi ba sai doki a sa'an nan shi yana yaƙi ne da giwa ya hau giwa ya zo zai rukushe ɗakin ƙaba menene abu talib ya ce masa ya ce ɗaki na allah ne amma ni sojojinka suna zuwa sun sami 'yan dabbobi na sun kama ni kawai dabbobin nake so amma ɗaki akwai mai shi in ya ga dama ya barka ka ruguza in ya ga daman zai hana ka ruguza wannan kuma zaɓin sa ne kaga tsantsan komawa zuwa ga Allah domin a ɗau izina a daidai lokacin da wasu na ganin kamar hakan shirme ne saboda suna da izzar irin na farin faɗa wuta shi kuma ya koma ga Allah saboda ba zai iya ba ya janye suka haura kan dutse su kuma suka zo tunkaran ɗakin ƙaba Allah ya bamu labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asfin ma'kul don haka ne muna kira zuwa ga mutane su sani bala'i ya tunkaro ƙasa yadda ka san duk wata musibar da kake tashi da daddare ka gaya ma Allah ita kowa ya tashi cikin dare ya yi addu'a masu alƙunutu su yi alƙanut masu azumi su yi azumi ya Allah ka karya mana daular da take ƙoƙarin karya addininka ya Allah ƙasanmu muna zaune lafiya da musulmanmu da kiristocinmu duk wanda zai ɗaga mana hankali ya Allah ka ɗaga masa duk wanda zai tsokane mu ya takale mu ya Allah ka takale shi ya Allah ka gwada maka- masa jabarutuyarka sa'an nan duk wata dama duk wata dama da za su samu mu toshe ta domin daga cikin daman zai iya yiwuwa yanzu a yi ta kirkiro wasu dalilai da zai haifar da fada da tashin hankali tsakanin musulmi da kirista domin a kafa hujja da shi to ya zama wajibi a takale ta idan mun gama wannan in ta faru to fa dai mu mutu ba haka bane in ta faru to sai mu mutu ba wani abu amma kafin ta faru mu iya bakin kokarinmu wajen addu'a ba mu da makamin da ya wuce addu'a wanda imani ba ta yi kauri ba a zuciyarsa ba shi da experience sai ga kaman addu'an ya kasa amma mu mun san addu'a ba ta kasa ba akwai ƙanana kaɗan daga cikin jahilai wanda ba su san bala'in yaƙi ba suna tunanin wai a'a yana cikin tashin hankali a'a shugabanni suna zalunci a'a menene wani ma ya ce american ma su zo ayya Allah ta'ala ya ce innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kazalika yaf'alun su masu mulki iza dakhalu qaryatan idan suka shiga ƙasa afsaduha sai sun ɗaiɗaita ta sun lalata ta mu duba abin da suka yi a sudan mutum ya kai ga inda zai zauna ma ya gagare shi ya gudu yana tafiya bai san inda zai je ba a kwana a kan itace kwana kaza ana tsoron saukowa ƙasa afsaduha za su halaka kowa su kama mutane ja'alu a izzata ahalaha su sanya masu mutunci masu karimci manya-manya sarakuna malamai manyan masu kuɗi masu faɗa a ji a karkashe na kashewa a kama na kamawa a tura wanda aka ga dama exile Allah ya ce wa kazalika yaf'alun haka suke aikatawa na haka karka yi fatan yaƙi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فانه لا يعز من اديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك يا الله منا روقنك يا الله كزونر da kasan mu lafiya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah dukkan wani azzalimin da zai gwada mana fin ƙarfi ya Allah ka gwada masa bai isa ba ya Allah duk wanda zai gwada mana fin ƙarfi kowane ne shi ko mun ƙarfinsa ya Allah bai ish- bai gagare ka ba ya Allah ka gwada masa bai isa ba Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk fa innahu la yuzzu man adait wa la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qumu ila salatikum yarhamukumullah